أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafis salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin damar sa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar a zahiri kamar sun ci karo da juna yan uwa da suke bibiyar mu sun san muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u'i hamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin shanqiti littafi na biyu kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihima wa rahimallahu jami'al muslimin wannan wato shine wato darasinmu kenan wato na ɗari da wato sha shida kenan a cikin waɗanda littattafan muna bin jerin ayoyi kamar yadda yan uwa suka sani jerin ayoyin alkur'ani muke bi tun da mun haɗa littattafan guda biyu to matsalar da muka tsaya akan ta a darasinmu da ya gabata cikin littafin dafa'u ihamil tirab ne an ayatul kitab a yau kuma ayar da take akan jerin ayoyi na alkur'ani tana cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a mas'ala ta wato 454 a shafi na 152 a tab'ar da take a hannuna malam yace fa in qila idan aka ce alal wajhi al-awwali akan magana ta farko domin an kama magana annabi hud shin an bashi mu'jiza ko ba a bashi mu'jiza ba an gane ko mas'alar da muka kare ta karshe dai cikin wannan littafin ne afwan ta littafin asiratul qur'an al-majid kinan darasin mu na 115 akan ta ne muka tsaya to dama malam ya kawo ra'ayi guda biyu kan annabi hud wasu sun ce annabi hud ba a bashi hujja ba an bar shi da hujjoji na hankali wanda har muka nuna cewa wannan magana tana da rauni wasu ko suka ce mu'jizar da aka bashi ita ce iska wadda take mai tsananin karfi wadda shi ma mun ce wannan magana tana da rauni saboda iska mai tsananin karfi ta zo ne a lokacin da za a halakar da su an gane ko rihan sarsaran wasu sun ce iska mai tsananin zafi mai karfi wasu sun ce sarsaran mai tsananin sanyi to dama zafi in yayi yawa zai halakar da dan adam sanyi in yayi yawa zai halakar da dan adam malam yace to fa in kila idan aka ce alal wajhi al-awwal akan magana ta farko law kana amruhu lahum maqsudan al aqliyat kamar wanda suka ce an bashi hujjoji ne na hankali kawai da dai kawai hujjoji ne na hankali aka bashi lama khalafuhu da bu saba mishi ba wa kadzabuhu suka karyata shi wa nasabuhu ila al-junun kuma suka danganta shi zuwa ga hauka bi qaulihim da suka ce ya hudu ya kai hudu maji itana bi bayyinatin baka zo mu da ta hujja ba yace ila qaulihi bisu'in har inda Allah ce bisu'in kidan kaga nan sai an cike ayoyin kenan qalu yahudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu malin yace to kulna zamu ce inna ma sadara zalika alqawlu wannan magana ta fito ne as-sadr shine farko ko kirji ana nufin ta fito ne daga min qasiril uquli ga waɗanda suke masu wato wato gajeren tunani domin ƙasir daga ƙasiri na sai aka shafe nunun saboda idafa waɗanda suke suna da gajeren tunani ko kuma awil mu'anidina ko ko al mu'anidin masu taurin kai al mukabirin wasu masu girman kai masu kin karɓar gaskiya an gane ko yan son rai kama ƙila zalika li kulli rasulin kamar da duk manzo an faɗa mishi haka ba'da ityanihi bil mu'jizati adh-dhahirat bayan yazo da hujjoji mu'jizoji wanda suke bayyananu wal ayati al-bahirat da ayoyi waɗanda suke al-bahirat masu in an ce al-bahir shine wato mai ɗaukar hankali ma'ana ya bada abin da tabbas tabbas haka nan ne to amma wanda baya son ya bi gaskiya sai ya ɗebo wannan hujja ya ɗebo wannan hujja ta iska dan saboda dai kada ya karbi gaskiya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala cin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون كو أو تقراء ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون كنن كو لا يكذبونك أو تقراء ba wai kare ta kasuke ba sun san gaskiya kake yi amma dai ba sa da niyyar bin kani fir'auna ma bi Allah faɗa akan shi falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin lokacin da ayoyin mu sun ka zo a bayyane ga su ana gani sai suka ce a'a sihrun mubin ai sihiri ne Allah ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin wajahaduha sun yi musu ayoyin anya sun yi musu ayoyin Allah subhanahu wataala wajahadu biha biha kenan sun yi musu akwai ba'un kenan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zukatansu ko rayukansu sun yi yakinin cewa abin da annabi Musa zo da shi gaskiya ne amma ba su da niyyar bi an gane ko wastaqanata anfusum zulman sun yi haka dan zalunci wa ruwan dan saboda girman kai suna ganin su sun fi karfin su bai gaskiya Allah ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka kalli karkon mabannata ya kasance kenan dan haka wannan ba abin mamaki wani dan sun ce bai zo da hujja ba ba wai dan bai zo da ita bane a'a ya zo da hujja amma wanda ba su da niyyar su imani da ita Allah kai mu na tsari to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 455 malam yace fa in kila idan an kace halla qala me yasa annabi hudu bai ce ba an gane halla nan irin tahdidi na kamar motsarwa ne me yasa bai ce ba inni ushidullah ni ina mai shaida ma Allah wa ushidukum kuma ina mai shaida muku liyatanasabal jumlatani domin jumla biyu su zamanto daidai a cikin tsari na larabci da yace in sai yace inni ushidullah washhadu maimakon yace wa ushidukum malam yace kulna zamu ce li anna ishhadallahi ta'ala alal bara'ati min ash-shirk ishhadun sahih domin shaida ma Allah akan barra daga shirka an gane ko yin baram baram da shirka ishadun sahih shaida ce wadda take ingantatta mufidun mai amfani an gane ko ishadun sahihun shaida ce mai amfani mufidun kuma mai abin ga sahihun ingantatta mufidun mai amfani ta'kidu tauhid wato karfafa tauhidi an gane ko kenan an yi ta ne don karfafa tauhidi mufidun ta'kidu tauhid abu ne mai kyau a karfafa tauhidi washa washad wato washaddu ma'aqidihi shine a daure al-ma'aqid asalin al-ma'aqid wurin turakun abu ana kiran shi al-ma'aqil ko ma'aqid ma'aqid kamar ana cewa wato turaku ko kuma a ce gimshiki domin gimshiki gare shi ne ake daure abubuwa sai a ce wato daga aqada ne ya daure abu ma'aqad wurin da ake daurewa ba maqad ba maqad wurin zama daga qa'ada ma'aqad sai an yi hatara ma'aqad wurin da ake daure abu to galibi ko ba a daure abu sai wuri mai karfi to kina ana iya cewa gimshiki ko turke ko kuma turaku an gane ko kuma ana cewa ma'aqil shi ma ma'aqil wurin daure abu ne malam yace wa amma ishaduhum amma shaidar da annabi hudu zai musu fa ma huwa illa tahakkumun bihim shaida ce ta wato kamar wulakantar da su izgili zuwa gare su an gane ko wa tahawunun kuma an ce ya izgili gare su ba ana nufin annaba masu yin izgili bane a saboda ya san mutane ne ba masu son gaskiya ba kenan zai sakan ka musu da irin abin da sun ka aikata kamar inda Allah ka ce Allah subhanahu ta'ala ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim Allah zai sakan ka musu ba wai ana nufin Allah ba zai musu izgili ba a'a Allah zai yi musu amma ta fuskar da ya dace ya zai yi izgili shi san yadda zai yi ma'ana waccan ba ta kore waccan malin yace to tahakkumun bihim don tahakkum kai hattara da ha babba ne ba da haƙar ba an ce tahakkum yin hukunci akan abu kuma galibi an ce tahakkum kai hukunci baka da wani dalili an gane ko son rai kenan shi ko an ce tahakkum da ha babba ana nufin wato izgiri wa tahawunun sannan kuma bai dauki al'amarin su komai ba an gane ko sako sako kenan wa dilalatun ala qillatil mubala kuma yana nuna cewa wa tahawunun wa dilalatun ala qillatil mubala sannan kuma yana nuna cewa ala qillatil mubala bai damu da su ba an gane ko ma'ana bai dauke su komai ba shine qillatul mubala al mubala shine damuwa daga ubali ne an gane ko kamar da cikin hadisi ghafartu laka wala ubali to al mubalat shine damuwa kenan bai damu ba an ce qillatul mubali kamar an ya nuna bai damu akwai karancin kula ko kuma kwata kwata na ma ana rufin bai kula da su ba anan ina fata ana fahimta ta ma'ana bai dauke su komai ba shine duk da yanzu a larabcin zamani maimakon su ce ba abu sai su ce Allah mubala Allah an ƙara la cikin al waɗansu malamai suka ce to wannan bai dace a sashi cikin larabci ba wasu suka ce a'a ana iya sa shi amma dudulki ya shigo sai dai ba larabci ne mafi inganci ba saboda galibi a cikin yaren faransanci da ingilishi nan ne ake ƙara na fiyu cikin suna ya zama to shi ma suna kaga yanzu misali possible kamar abinda ake nufi da possible shine abinda zai yiwa to ya ana son a nuna abin ba zai ba sai a ce impossible kaga da faransanci a ce possible abinda zai yiwa impossible abin da ba zai yiwuwa ba to kawai sai wannan ya shigo cikin yaren larabci wanda majami'ul lughawiyya suna kokarin kiyaye irin waɗannan abubuwa da suka shigo ma larabawa saboda su ma an yi musu mulkin mallaka a yanzu kuma suna ganin kamar turanci da faransanci su ne wani abin eh, kawa wani abin ɗauka wani abin muhimmanci ba wai yaren larabci ba to kaga yanzu maimakon larabci shi sai dai a fitar da ba a ƙara ma alif da lamun la amma a wannan zamanin yanzu gashi nan shi na nan Allah mutanahiya Allah mubala Allah kaza Allah kaza su cikin yaren English ne suka ɗauko shi da na Faransanci kamar yadda malamai suke cewa kaga yanzu misali kamar ka ce ana ka muslim ni kamar musulmi wasu suka ce a bai dace a ce haka nan ba domin anta muslim ba wai kai kamar musulmi ne kai musulmin ne wasu suka ce a'a ana ƙara kafin wani lokaci ziyaratul litakid laysa kamithlihi shay ay laysa mithlahu shay ina fata an fahimce ni suka ce daga cikin yaren English aka ɗauko wannan I am as a teacher ni kamar matsayina kenan na mai karantarwa to don haka dai sai dai a yi hattara da irin waɗannan abubuwa almajami'ul lughawiyya suna nan suna karatun wannan musamman a babi na at-ta'rib ya za a sanya kalma cikin yaren larabci idan ma ba larabci bace kuma in ana da buƙatar a saka ta din ina fata an fahimci ni duk da yake wasu masu tawili suna cewa shi impossible da english shine abinda ba zai taɓa yiwuwa ba mustahil kenan amma suka ce ana iya cewa even impossible say uh, I am possible. Hatta da abin da yake ba zai yiwa ba wani lokaci na cewa I am possible ni zan iya kasancewa amma kai ne ba kai kokari ba. Haka suke cewa saboda a sa kuzari ga mutane. To shikenan malam yace wa dilalatun ala qillatil mubala li'annahum laysu ahlan lishahada su ba mutane ne wanda ya kamata a kafa musu shaida ba kafirai ne to fasiki musulmi ma ai ba sai an bashi kafa shaida ba balle ma kafiri wanda bai yi imani ba. kenan ba sai ka yi shaida gaban fasiki ba don shi ba mutum ne wanda ko ya dauke ta mai amfani tunda ba a karbar ta to balle kafiri shi ne abin da ake son a ce malam yace to fa adala bihi an al-lafz al-awwal sai ya karkata wannan shaida tashi daga lafazi na farko kenan jumla da ya kawo ta farko nan yace al-lafz yana nufin magana ba yana nufin lafazi ba tunda inni ushhidu Allah ba lafazi guda bane wa ata bihi ala surati tahakkum sai ya zo da wannan akan sura ta wato wala yi musu izgili wata hawuni da kuma wulakantarwa bai ɗauke su komai ba kama ya ƙulun rajuli sahibe kamar yadda mutum yake ce abokin abokin tattaunawarsa idza lahahu lahahu idan wato laha suka yi jayayya in an ce laha da ha babba sun yi wasa ta shagala daga Allahu ne in an ce laha da ha karami sun yi jayayya yace to idza lahahu idan suka yi jayayya wato ushidu inni la uhibbuka ina shaida cewa ni ina kaunarka yace tahakkuman bihi ma'ana yana mishi izgili ne wastihanatan lahu ma'ana kuma yana walakantar da shi ba yadan yana kaunar shi ba tunda in ana jayayya galibi ko masoyi da masoyi in jayayya ta yawa zaka iske soyayya za ta ruguji abubuwan da ke ruguza soyayya yawan jayayya musamman akan abin da bai kai ya kawo ba ko ko ana jayayya ne ba don saboda a gane gaskiya ba saboda wani rin jari wani sannan kuma bin diddigin kurakuran wani ko tattara mishi su lokaci mai tsawo yana daga cikin abin da ke bata soyayya ko kuma bin diddigin su bin diddigin kurakuran mutum hariri yake cewa cikin muqama وتتبع العثرات يدحض المودات بن ديدجي تتبع كان بن ديدجين العثرات واتو دا عينني بن تنتبه متين رفين اخطاء يدحض المودات ينا بات سويا dahid shine abin da yake asalin shi daga tabo ne amma kamar yana sa ayata lalabiya al'amari ya ruguje walladhina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun inda rabbihim to yudhidul mawaddat abubuwan da ke bata soyayya musamman a wannan zamani da muke ciki ya kamata musulmi su karanci abubuwan da suke bata soyayya wa junan mu nisance su in muna son mu zauna lafiya in kuma ba so mu zauna lafiya sai a ci gaba da damuwa da abin da kafirai suke faɗa akan musulmi mu yaƙi kanmu don saboda su ruguza mu kuma mu ci gaba da aikata ma junan mu abubuwan da za su sa wato abubuwa su lalace ga sunan manzo Allah sallallahu ya faɗa alqur'ani ya faɗa amma ina wala tahasadu wala tabaghadu wala tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana ga sunan dai abubuwa da wato manzo Allah sallallahu ya faɗa cikin hadisai daban-daban kuma gashi nan cikin tarihin sabai irin yadda aka samu matsaloli menene ya kawo irin waɗannan matsalolin ya kamata a ce mun karanci waɗannan saboda mu amfana da abin da ya faru a wancan lokaci kuma mu amfana cikin zamantakewar mu dan mu samu rayuwa ingantatta amma ina sai da ya zamanto musulmi yana neman taimakon kafiri don ya ruguza musulmi in wannan ya yi karfi wannan ya nemi taimakon kafiri don ya ruguza dan uwansa musulmi haka ne suke ta ruguza mu sannan kuma musulmi yana neman yadda zai ya karya wane ya karya wane ya karya wane shi kuma mutum idan ya fahimci cewa kana son ka karya shi to kaga babu zancen yadda tsakanin ka da kai da shi ya kamata irin waɗannan abubuwa mu nisance su maudu'i ne mai faɗi musamman a wannan zamanin da muke ciki wanda karfin tattalin makamai da kuma karfin technology da kere-kere yana ga hannun makiya kenan suna son su ruguza mu daga cikin gida ba sai sun sha wahala ba domin idan kafiri yazo zai yaki musulmi zai sha wahala zai shigo kasarsa wani lokacin launin su ba ɗaya ba fari da baki ko kuma in kasashen laraba ne za a gane bature ne ba balarabe bane akwai matsala amma idan aka ɗauki makamai aka ba musulmi ya kashe musulmi shikenan su suna can suna kwana sai dai in sun tashi ɗiba arziki su je yankunan da akwai arziki su ɗibi arziki ku kuma su ba ku makamai tunda ba ku san ciwon kanku ba ku je ku yi ta kisan juna Allah kai mu da tsari to wannan shi dai ne abin da malam ya kawo kenan da ya ce mai ina son ka ba wai yana nufin ina son ka ba da gaske saboda jayayyar ta nuna cewa ba soyayya ba ce domin in ana jayayya galibi wato abin nan ana samun matsala akwai wani littafi mai muhimmanci ko in ce littattafai wajen tattaunawa yadda mutum malamai sun yi littattafai da dama in ka dibi cikin littafin shankiti adabul bahthi wal munazara ya kawo yadda ake tattaunawa sannan in ka dibi misalin littafin Siddiq Muhammad Siddiq Bashir malami ne na hadisi a kasar Libya ya kawo al-ikhtilaf asbabuhu wa adabuhu kenan yadda ake samun sabani kuma da ake tattaunawa cikin mutunci a mutunta juna kuma ko da ma ba tattaunawa ba ko da ta fuskar rubutu ce za a mutunta juna littattafai da dama da malamai suka rubuta yadda ake sabani in ka karanta littafin raf'ul malam an a'immatul a'lam na shekul islam ibn taymiya zaka ga irin yadda yayi ma malaman fiqh uzuri a waɗansu mas'aloli ba wai yana zagin su ko zargin su kamar yadda waɗansu suke cewa mutum ya dauki wannan littafin wato ya karanta shi sannan kuma akwai masters da استاذ الدكتور عبد الله بن محسن التركي na kasar Saudiya wanda ya zama shugaban majalisar malamai rabitatul alam al-islami yayi littafi akan fiqhul khilaf kuma malamai da dama sun yi fiqhul khilaf yadda an ka samu sabani kuma ko cikin tafsiri ne akwai sabani akwai doktora da aka rubuta Abdullahi al-Funaisan na Jami'at Malik Saud da ya rubuta littafi ikhtilaful mufassirin yadda zaka ganin ga dalilin da ya sa malaman tafsiri suka yi sabani ko malaman hadisi akwai wani littafi na wato asbabu ikhtilaful muhaddithin na Khaldun al-Ahdab akwai littafai da dama da littafan da suke nuna dai ga dalilin da ya sa malamai suka yi sabani sabani na fiqh ba sabani na aqida ba kuma akwai littafi mai muhimmanci kwarai da gaske na professor na aqida dake Jami'atu Ummul Qura wato Ustaz Dr. Ahmad Al-Ghamidi yana da littafi Ahmad Sa'ad Al-Ghamidi yana da littafi a cikin littafin littattafai da dama cikin aqida amma nan littafin shi na Ad-Dawabit Al-Fiqhiyya fi at-ta'amul ma'a al-mukhalif littafi ne wanda yake bai da girma sosai amma kuma yana da amfani mai yawa idan ɗalibin ilimi ya samu littafin ya karanta shi zai ga yadda ake tattaunawa Allah subhanahu wata'ala ya mana mai kyau to idan muka je a gaba ƴan uwa musulmi za mu je a mas'ala ta wato 456 malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala fa in tawallau idan kuka juya kuka bada baya faqad ablaghtukum tuna haqiqa na isar muku da sako aya ta 57 a cikin suratul hud malam yace ja'ala tawalli shartan ya sanya ya zo da fi'ili kenan na juyawa sharadi wal iblahu jaza'un shi ko kamar isar da sako shine jawabi ko sakamakon wannan juyawa wal iblahu kana sabiqan ala tawalli alhali ko isar da sakon ya gabaci juyawar domin sai an isar da sakon suka juyawa to kenan bai dace a ce in sun juya ba an isar da sako ya kamata a ce a'a in na isar da sako to in kuna so ku juya ku bada baya ba amma a ce ba a'a idan na idan kun juya na isar da sako to ai ya riga ya isar da sakon to kaga nan wani sai ya ce ga magana fa akwai matsala malam yace kulna zamu ce laysal iblahu shi wannan iblahun da ka gani da an ka kawo na sako faqad ablagtukum ba bai kasance ba jaza'at tawalli shine sakamako domin ana kiran shi jaza kuma ana kiran shi jawab kenan ba jawabi bane na sharatin a'a bal jaza'uhu mahzufun jaza'in shi kamar jawabin shi in sharatin nan mahzufun an shafe shi taqdiruhu malam yace zaka kaddara shi fa in tawallaw idan kuka juya kuka bada baya lam u'atab ala tafriti ala tafritin fil iblaq lam u'atab ba za a zarge ni ba al'itab da ainun shine wato zargi ala tafritin akan sakaci fil iblaghi wajen isar da sako au taqsiri fihi ko a ce na gajarta an gane ko na yi sako sako malam yace wa dalla alal jaza'i abinda ya nuna wannan jaza'i al mahdhuf abinda an ka shafe qawluhu laqad ablaghtukum na isar muku kinan ma'ana ba za a zarge ni ba domin na riga na isar da sako yace asani waɗansu malamai suka ce a'a qala muqatil wani malami da ake kira muqatil ba ana nufin muqatil ba mai zuwa wajen yaki sunan wani malami ne muqatil anan taqdiruhu abinda za a kaddara shi fa in tawallaw idan suka juya suka bada baya fa qul lahum kace da su qad ablagtukum na isan muku da sako kina an shafi fa qul lahum sai ka gane akwai alfaslu alwaslu alfaslu walwaslu ina fata an fahimce ni wannan shine abin da malam ya kawo to wannan ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi mas'ala ce mai muhimmanci kwarai da gaske wani lokaci da sharaɗi da jawabi shi sharaɗi da jawabi sai sharaɗi ya zo sannan jawabi yake kasancewa misali in nice maka in zahabta ilal madrasa fasatanjah in har ka je makaranta zaka yi zaka yi zaka zaka zaka ci jarabawa amma bi iznillahi da iznin Allah ko ba haka batun da zuwa makaranta ba shike sa a ci jarabawa ba to amma abin da ya kamata mu fahimta to sai tafiyar ta zo sannan mi sannan cin nasarar zai biyo baya ina fata an fahimci ni to shine alaka tsakanin shar'i da jawabi to cikin qur'ani zaka iske akwai waɗanda galibi sai ka iske kamar zahirin su kamar irin wannan ne fa in tawallaw faqad ablawtukum in kun juya kun bada baya na isar da sako to ai ya isar da sako kafin mi kafin ma su juya su bada baya ina fata ana fahimta to irin wannan dole suna da yawa ana kiran shi wato jawabul muwafaqa shine wato na muwafaqa ne in an ce muwafaqa kawai a zahiri ne yake amma haƙiƙanin jawabin an shafe shi cikin Qur'ani yana da yawa fa in kazzabuka faqad kuzzibat rusulun min qablik in sun ƙaryatar da kai to an ƙaryatar da manzanni gabanin ka ai ko kafin a ƙaryatar da manzo Allah su aka riga ƙaryatar suwa sai a ce to fa in kazzabuka aljawabu mahdhufun ko aljaza'u mahdhufun an gane ko fala ajaba qad kuzzibat rusulun min qablik ba abin mamaki bane kaga an shafe shi in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum in kun kafirce Allah ya wadatu da ku to in ba ku kafirce ba Allah bai wadatu da ku ba don ka musulunta a'a don ka musulunta ba ka amfanin Allah da komi ba cikin hadisi al-qudsi ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni bayi ba ku kai inda za ku cutar da Allah ba wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni ba kai inda za ku amfani ni ba balle ku amfani ni kenan da ka musulunta da kan ka musulunta duk dai game da wadata ta Allah Allah ya wadatu da kai to kenan kaga da ce in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum koko inda Adam Musa ce wa qala Musa in takfuru antum wa fil ardi jami'a fa inna Allah la ghaniyun hamid Allah maudaci ne to in ma ku kafirce ba Allah maudaci ne to irin waɗanda dole sai an nemi musu a'a in takfuru yu'adhibkum Allah in kun kafirce Allah zai azabtar da ku kuma Allah maudaci na to irin waɗanda haka fa in kadzabuka faqad kudhibat rusulun min qablik ay fala ajaba qad kudhibat rusulun min qablik shin qur'ani zaka iya samun shi duk inda kaga sharadi da jawabi sun kiya ba za a iya hada su ba to jawabin an shafe shi za a kaddara shi ne ina fata ana fahimta ta wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 457 malam yake cewa fa in kila idan aka ce ma fa'idatu takrari tanjiya menene amfanin maimaita kalma ta tanjiya ta tseratarwa daga najjayu najji tanjiya tan dama duk fi'ilin da yake da alif wanda take maksura karshe idan ya zo karshe masdar kin shi na karewa ne da ta'un kaga yace tanjiya an gane ko tseratarwa daga najja duk fi'ili wanda yake da shadda ya kare da alif a ƙarshen sa to shikenan magana ta kare yanzu a kawo mishi ta'un ne a cikin mastarkin sa najja yunajji tanjiyatan nahha yunahhi tanhiyatan rabba yurabbi tarbiyatan salla yusalli tasliyatan adda yuaddi ta'diyatan dan haka duk in ka gane su haka ne suke tafiya to Malam ya ce to ma fa'idatu ta karar tanjiya menene amfanin maimaita kalima ta tsedatarwa fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa najjaynahum min azabin ghaliz mun tsedatar da su domin Allah ya ce walam ma jaa amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna sun ce wa najjaynahum min azabin ghaliz to kaga ai ba bukatun da an ce an tsedatar da shi kuma menene zancen ko a ce an ƙara an tsedatar da shi malam yace kulna zamu ce arada bit tanjiyatil ula abinda ake nufi da tsedatarwa ta farko an gane ko tanjiyatihim min azabid dunya ya tseratar da su daga azaba ta duniya allazi nazala bi qaumi hud wadda ta sauka ga mutanen annabi hud ita azabar kenan da Hausa azaba mace ce da larabci kuma namiji ne shi yasa bai ce allati ba wa huwa samum shine samum iska mai tsananin zafi shine ake kira samum kuma an kira shi samum sun kace daga almasamu ne shine kafafe waɗanda wato suke ga jikin ɗan adam wanda gashi yake fito wato zafin yana shiga cikin waɗannan wuraren samumin wa huwa samum arsalaha Allah ka gani kinan rihu samumin ne iska ne wanda ke mai tsananin zafi sai shafi rihun arsalaha Allah hu ta'ala Allah ya turo wannan iska alaihim akan su faqata'atuhum sai wannan iska ta yayyanke su kuma ce iska yayyanke su yayi kace-kace da su yayi raga-raga da su da Hausa uduwan uduwan wato gaba-gaba kamar da suke cewa araban araban da alhamza a larabci wato guntu guntu ko gunduwa gunduwa an gane ko da kyau suna cewa irban irban sun ka ce irban irban kuskure ne sai dai a ce araban araban magana ce ta malaman lugha malam yace to wannan shi ake nufi da tseratarwa ta farko an tseratar da su daga azaba ta duniya wa arada bit tanjiyati thaniya abinda ake nufi da tseratarwa ta biyu ta wato tanjiyatihim min azabil akhirah a tseratar da su daga azaba ta lahira allazi istahaqqahu qaumu hudin wanda mutanen annabi hudu suka cancanta da shi bil kufri saboda sun kafirce wala azaba babu wata azaba aghlaba minhu wadda ta fi azaban lahira mafi zama azaba mai kaushi shine ghalith mai kaushi mai abin nan mai karfi wala ashadda ko kuma mafi tsanani babu azaba irin ta Allah domin duk azabar da dan adam zai maka a duniya karshen ta dai ya kashe ka idan ka mutu ba zai ira da kai ba sake maka azaba shi ko Allah ko mutuwar ta zo zai sake halitta dan adam ne Allah ya ce innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب سنكم الله سبحانه وتعالى كيف فدا wato wa min wara'ihi azabun ghaliz sanai yake cewa واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ولا يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ كاغا متو ذات زو غاشي غا اسباب الموت اباكم سي الله يهنا اساكي واتو حالتا شي دا a cigaba da masa azaba Allah kai mu tsari da wannan azaba wanda hankalin dan adam ba zai iya ma sawara ta ba dan haka ya kamata dan adam ya shiga cikin taitayin sa da sauran ayoyi da suke nuna wannan sun la ya mutu fiha wala ya haya a cikin suratu al-a'la kenan sabbi kenan to wannan shi ne malam yace bambanci tsakanin waccan tseratarwa da tseratarwa kenan najjaynahum nan min azabid dunya wa najjaynahum min azabil gharib min azabi al akhirah shine abin da malam yace game da wannan to amma kamar yadda kuka sani muna dan ƙara wani abu waɗansu malamai suna ganin a'a na farko da anka ce walamma ja amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna na an faɗi kawai an tseratar da su ne to duk anan duniya ne amma wa najjaynahum min azabin ghalib shi na biyu wato tanjiya ta farko ana son a yi bayani ne akan masu imani irin rahamar da Allah ya musu annabi hudu da shi da mutanensa na biyu kuma ana son a sifanta maka irin nau'in azabar da aka yi musu shi yasa sai an ka ce wa najjaynahum min azabin ghaliz kenan can an hankalta ma waɗanda an ka tsere tas nan an hankalta ma nau'in azabar da aka yi ina fata ana fahimta ta wasu malamai sun ɗauka duk anan duniya ne kuma nan azabin ghaliz kinnan wato yana daga cikin abin da malaman usulul tafsir suke kira fi tafsirul qur'an bil qur'an al mujmal zaka yi tafsirin sa Allah ya ce ya tsirtar da su daga wata azaba wace irin azaba ce duk ayoyin da suka faɗa yadda aka yi ragarga da su duk suna shiga cikin azabin wato ghaliz azaba wadda take wato mai tsanani na'am to ƴan uwa musulmi wannan shine bayani kenan kan wannan mas'ala yanzu sai mu je wato mas'alar mu ta gaba wato mas'ala ta 458 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan an kace bu'dan kalima ta bu'dan an gane ko da ta zo a cikin suratu hud a aya ta 60 an gane ko ala bu'dan li'adin qaumi hud ma'anahu inda al-arab addu'a alaihim bil halak shine abin da ake nufi an yi musu addu'a ne ta halaka an gane ko nisan ta kiran daga rahama Allah yace ba da halakin ba zan sun halaka qulna zamu ce ma'anahu ad-dilalatu ala annahum musta'hiluna lahu shi ko bayan mutun ya halaka ai ba a cewa an yi mai addu'a ya halaka sun da kafin ya halaka da ake masa addu'a shine sababin ishkarikin qulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi ad-dilalatu ala annahum musta'hiluna lahu an yi addu'a ne akan nuna cewa sun cancanta akan wannan halaka da suka yi wa haƙiƙuna bihi sun cancanta a yi musu wannan azaba an gane ko wa naqiduhu qawlu sha'ir kenan in an ce naqid shine kishiyar abu an gane ko ikhwati la tab'adu abadan wa bala wallahi qad ba'udu kenan yace ikhwati ya ku yan uwana la tab'adu kakku yi nisa abadan har abada wa bala yace a tabbas wallahi qad ba'udu tabbas sun yi nisa kidan nan ba yana musu addu'a bane da kasu yana fatan su yi nisa kidan kishiyar shi ne tunda shi la tabba la tabba adu yace shi ko can bu'dan wato an ce su yi nisa shi yasa bai ce tamkarsa ba kishiyarsa sai kai hankali in an ce nazir tamkar abu naqid kuma kishiyarsa malam yace arada bid du'a ilahum yayi musu addu'a bi nafi halaki don kasu halaka kidan kakku halaka ba'ada halakihim bayan halakarsu yace al-ilam bi annahum lam yakunu musta'hilina lahu shi ya nuna cewa ba su cancanta ba su halaka wala haƙiƙi na bihi in ji wajen sha'ir shi kuma bai dace ba su cancanta su halaka ba to shi sha'ir da anka kawo magana shi yan uwansa ne yake magana ba yana magana dai kan wato abin da mutanen annabi hudu ba da adawa da mutanen annabi hudu da Allah halaka ba kansu yake magana ba don ba a cewa ba su cancanta ba ba haka ake nufi ba kakka ce an kawo magana wani sha'iri wanda yake ya saba maganar Allah wannan sha'irin shi ma ya zan kafiri ina fatan an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 459 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in kila idan anka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wala tanqusul mikyala wal mizana annabi Shu'aib cikin kissa ta annabi Shu'aib yake ce mutanensa wala tanqusul mikyala wal mizana kada ku tawi al mikyala abin awo wal mizana da abin awo to shi al mikyal kamar abu ne wanda ake daukowa kamar tiya a auna al mizan kuma shine abin da ake dorawa kamar sikeli a san ma'aunin sa dan ka bambanta tsakanin su daga al waznuna shi ko wancan daga wazana yazinu shi ko wanga daga kala yakidu ina fata an fahimce ni shine bambanci tsakanin su to malam yace na ha anin naqsi fihima annabi hud ya hana a tauye daga cikin waɗannan mudu guda biyu shine da yace fihima yana koma ne zuwa ga al mikyal da al mizan yace to wan nahyu anin naqsi idan mutum ya yi hani daga a tauye abu amrun bil ifa'i ya yi umarni ne da a cika an gane ko ma'anan ta fuskar ma'ana ba wai lafazi ba ta fuskar ma'ana tunda in ka ce kada a tauye ma'ana a cika amma ma'ana ce ba wai lafazin ifa'i ka kawo ba kuma dama mas'ala ce ta usulul fiqhi shin halil amru bi shay'i yastalzimu wato diddahu kamar idan aka ce an yi umarni da abu shin daga nan an samu kishiyarsa ko kuma in an kai annahi an shay'i yastalzimu wato diddahu ko kuma in an kai hani daga abu ya nuna an yi umarni da kishiyarsa wannan mas'ala ce mai fadi kaga idan za ka ɗauki wannan mas'ala kawai za ka iya samun mas'ala ta fi dubu cikin alkur'ani domin umarnin da zo cikin alkur'ani Allah akalla za ka iya samun umarni nawa to kenan ko umur in ka samu umarni ɗari biyar cikin alkur'ani to kenan ka samu hani ɗari biyar to kenan kaga duk wannan sai kai ta tafsirin su in an ka ce Allah ya umarni da ayi sallah wa aqimus salata kuma Allah ya yi hani da kada wato Allah ya yi hani da ayi wasa da sallah in Allah ya ce Allah ya ce wa atu zakata ku ba da zakka Allah ya yi hani daga kin ba da zakka to wace fa'ida za a samu in an aikata sallah tunda cikin umarni akwai fa'ida wace ko fa'idodi zan iya cewa fa'idodi ga mutum guda ga al'umma yi wace fa'ida ake samu in an ka ce an daina yin sallah wace banna ake samu al-adrar al-hissiya wal ma'nawiyya bincike ne mai yawa kaga da ka samu wannan duk inda ka zo ka iske umuricin qur'ani juya shi tana yawa ka samu ayoyin da suka yi bayani akan kishiyar sa domin cikin mafhumul mukhalafa zaka same shi ina fata an fahimce ni an gane ko ma'ana idan Allah ya ce misali fa in tabu wa aqamus salata wa atu zakata fa khallu sabilahum idan sun tuba an gane ko wa aqamu salata suka tsari sallah wa atawu zakat suka bada zakka fa khallu sabilahum ku bar su to in bu su yi wannan ba fa suna nan matsayin kafirai kenan ku yaƙe su in suna matsayin mushrikai wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'til jizyata an yadihum saghir duk ayin da sun kai umur da yaƙi kaga sai ka kawo su anan wannan yana taimakawa wajen fahimtar mas'aloli na tafsiri da kuma shari'a da usulul fiqhi malam yace to fa ma fa'idatu qawlihi ta'ala ba'da zalika menene fa'idar fadar Allah subhanahu wata'ala bayan wannan wa ya qaumi awful mikyala wal mizana ya ku mutane na ku cika ma'auni ku cika ma'auni da kuma abin wato ma'auni wanda ake aunawa na awo awo wal mizan da abin da ake auna shi ta fuskar nauyin sa kilo kilo kenan shine malam yake son yace to malam yace kulna za mu ce sarraha awwalan bi nahyihim anin naqsi farko da ya ce wala tanqusul mikyal wal mizan ya bayyana qarara shine sarraha malaman zauri sun kace ya kururutas awwalan farko binahiyim anin naqsi ya hana su daga tawaya tauyewa allazi kanu yaf'alunahu wanda suke aikata shi li ziyadatil li ziyadatil mubalagati dan ya kai matuka fi taqbihihi ya nuna musu abu ne wanda yake mummuna wajen munan munantar da shi wa taghyirihim iyyahu da kuma wato canzawar da suka yi mishi an gane ko ko kuma don su canza sun masarraha sannan ya fito karra bil amri ya yi umarni bil ifa'i da cikawa bil adli da adalci allazi huwa shi wannan adalcin hasanun abu ne wanda yake mai kyau akalan a hankalce li ziyadati targhibi dan ya ƙara kwadaitar da su fihi akan shi wal hassi alaihi da kuma ya ƙara motsar da su akan shi al hassu nan da wato sa'un ne kwadaitarwa motsarwa ga zuwa wani abu to wannan shine ana cewa hassahu alaihi da haddahu alaihi wala tahadduna wala yahuddu shine hassa kenan ya kwadaitar da shi ya motsar da shi to wannan shi ne abinda eh malin ya kawo kenan can da ya nuna cewa kada su yi don ya nuna musu abinda suke aikatawa abu ne mummuna shi yasa aka hana su nan ko da ya umarni da a cika dan ya nuna musu fa'idodin da ke ciki shi yasa ba wai takrara bane wato aka yi to don haka kalima ta almikiyal kuma akwai maganganu da dama domin almikiyal da almizan shi kala ya kilu mikiyal kenan suna ne na ismul ala abin da za a auna mikiyal kama a ce miftah abin budewa misbah abin da ake haskaka shi ake ce mafitila misbah ana ganin haske mizan shi ko asalin shi wazana yazinu ne to shi asalin ya'un din shi wawunta domin wazana yazinu to sai a ce mizan to saboda wawun tana da nauyi akan a gaban ta kasara sai an ce mizan to waɗansu suka ce da mikiyal da mizan duka suna ne na ala wasu suka ce a'a asalin su masdar ne wasu suka ce a'a an ce ismul ala wasu kuma suka ce a'a asalin su an shafe abin da za a kawo kinan wala tanqusu alatal mikyal wa alatal mizan kakko tawi akwai maganganu da dama mai so ya koma cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na al-sheikh as-samin al-halabi a cikin suratu al-an'am zaka gani inda ya kawo wannan bayani inda anka kawo al-wasaya al-ashra inda yake cewa wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awfu al-kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba to wannan ita ce bayanin da dai malam ya kawo a karkashin wannan kenan sai ka gane bambancin abin nan ko kuma wala tanqusul mikyal wal mizan kada ku tauye mizani kenan nan yana hana su ne a yanzu wa ya qaumi awful mikyal wal mizan bil qist nan yana musu umurni ne abin da zai zo gaba sai zaman to kenan hani a yanzu umurni kuma game da abin da zai zo gaba kana iya wato rarraba tsakanin su ko ya zamanto ya faɗi wanda magana ba a wuri guda ba inda yayi hani daban a wani wuri kuma yayi umarni da a cika kenan sai zamanto an samu bambanci na zamani da lokaci tana yawa da safe ya ce wala tanqusul mikyal wal mizan da mare ce cewa ya qaumi awfil mikyal wal mizan bil qist duka ta wannan ana iya wato bambanta su abu na ƙarshe wanda zan faɗa a ƙarƙashin wannan matsala shine cewa ya kamata mu fahimci cewa eh nan sai malam ya danganta magana yace maganar Allah ce domin nan ya ce fama fa'idatu qaulihi ta'ala kuma alhali ana magana annabi shu'aibu ne domin ba Allah na ce musu ya qaumu aufil mikyala wal mizana bil qist ba to sai mu gane cewa a'a ko da mun dauki annabi shu'aibu misali yana daga cikin annabawa wanda suke larabawa domin akwai nasoshi da suke nuna akwai annabawa larabawa duk da ke akwai sabani kan wannan nassin cewa annabawa daga cikin larabawa guda hudu ne ko abin da ya kama da haka almuhimmu dai maganar ta Allah ce ma'anar kuma wannan magana shi annabi shu'aibu yayin wannan maganar kamar yadda za a kama maganar fir'auna kuma sai a ce Allah na yace cikin qur'ani a kama ganganun kafirai kuma a ce Allah na yace a'a wannan maganar asalin ta Allah ce amma asalin ma'anar maganar ba daga wajen Allah take ba kenan Allah ya san sun faɗi wannan magana wannan uslubi na maganar Allah ce ya hakaito abin da sun ka faɗa ne yana da kyau ɗalibin ilimi ya rinka bambanta tsakanin wannan domin in ba haka ba za a samu matsala kamar yan qur'ani da suke cewa babu hadisi su ce ai hadisin annabi na cikin qur'ani dan Allah ya ce wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura manzo ya ce kenan kaga wanga shine a hadisin annabi a'a wanga abinda manzo ne ya faɗa Allah ya faɗa cikin alkur'ani ba wai magana ce ta annabi ba yana da kyau mu fahimci wannan saboda irin waɗannan shubuhohi da ake kawowa yan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba sai wato mas'ala ta da za mu tashi a kanta mun yi wato abin nan ƙetare domin bayan ƙara ƙissa ta annabi hud kafin mu yi abin nan mu kai ƙissa ta annabi shu'aib ya kamata mu dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab domin shine kawo mas'ala a ƙarƙashin aya ta 69 to sai muka yi mantuwa muka ji cikin suratul hud a aya ta 84 da haka yanzu zamu dawo cikin wannan littafin na daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani محمد الأمير الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين Eh, mas'ala ta 91 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra haqiqa manzannin mu sun zo ma annabi ibrahima bil bushra da bushara qalu salaman sun kace mai salaman sallama qala salam shi ma mayar musu da sallama ma'ana suka yi masa sallama shi ko mayar musu malam yace hadhihi al ayatul karima wannan aya mai daraja تدل على أن إبراهيم رد السلام tana nuna annabi Ibrahima ya mayar musu da sallama kenan ya mayar da sallama alal mala'ikati ga mala'iku waɗanda suka zo a farko ya sa tsammanin mutane ne wa qad jaa fi suratul hijr ya zo a cikin suratul hijr ma yuhimu annahum abinda yake sawar mutum ya sa tsammanin annahum lamma sallamu alaihi lokacin da suka yi masa sallama ajabahum shi ya ba su amsa bi annahu wajilun yana cikin tsoro minhum daga gare su shine wajilun ko kace khaif an gane ko da larabci duk ana faɗa min ghairi raddi salam ba tare da kuma an ce an ambaci sallama ba a cikin suratu wato abin nan alhijr kenan malam yace wa zalika qawluhu ta'ala a wajen wannan kuma maganar a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa qalu salaman qala inna minkum wajilun da yace qalu salaman to ba anan ba a faɗa ba a cikin suratu sai an ce qala ga amsar da ya basu inna minkum wajilun mu muna masu tsoro ne daga gare ku nan inna yana yiwuwa har da iyalin sai ki nufi wal jawabu amsa zahirun malam yace a bayyane take wa huwa an gane ko in malam yace a bayyane take eh abin nan yana nufin a bayyane ga wanda Allah subhanahu wataala ya ganar da shi malam yace wa huwa anna ibrahima cewa shi annabi ibrahim ajabahum ya ba su amsa bi kilal amrayni da abubuwan guda biyu radda salam ya mai da sallama wal ikhbari raddi salam ya mayar da sallama wal ikhbari bi wajalihi minhum sanin ya basu labarin tsoron da ya ji daga gare su fa dhukira ahaduhuma fi hud sai an ka ambace dai daga cikin amsar da ya basu a cikin suratu hud wal akharu fil hijr dai kuma a cikin suratul hijr malam yace wa yadullu lidhalika abin da yake nuna wannan zikruhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ma ya dullu alaihi ma ma'an abin da yake nuna su gaba ɗai amsa guda biyu fi surati az-zariyat gane ko a cikin suratu az-zariyat fi qawlihi inda Allah ya ce qalu salama fa qalu salaman suka yi masa sallama qala salamun qaumun munkarun shi ko yace musu salamun kinin ya mayar da sallama qaumun munkarun mutane ne waɗanda ba a san su ba an gane ko shine munkar abin da yake bako kenan shi ko duk abin da yake bako ana jin tsoron sa malam yace li anna qawluhu domin fadar Allah subhanahu wataala munkarun yadullu ala wajhihi minhum yana nuna cewa yana jin tsoro daga gare su wa yuwaddihu dhalika abin da zake nuna wannan qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wataala fa awjasa minhum khifa sai ya darsa ma zuciyarsa tsoro tsoro ya zo a zuciyarsa shine aujasa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu taha fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa a cikin kissa ta annabi Musa malam ya ce fi hud wancan aya na kawo ta ne don in kafa hujja ba malam ya kawo cikin littafi ba malam ya ce to fa aujasa minhum khifa fi hudin a cikin suratu hud wa dhariyat da adhariyat da ce fa aujasa minhum khifa qalu la takhaf wa basharuhu bi gulamin alim a cikin suratu dhariyat fa aujasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut a cikin suratu hud ga masu har da alqur'ani malam ya ce ma'a anna fi kullin minhuma qala salam tare da cewa cikin dukkan su akwai salam kaga dukkan su ya kawo salam ya kawo salam ya kawo salam amma cikin hijir sai ce qala inna minkum wajilun kaga kuma a cikin suratul zariyat kuma sai kawo guda biyu qala salamun qaumun munkarun to da haka dai wannan shi ne abinda malam ya kawo kinan nan dan an faɗi cewa nan yayi yar musu da sallama can kuma an ce ya ce mu masu jin tsoro ne ma'ana sai ka hada magana tunda duk magana Allah ce sai da mai musu da sallama kuma sai nuna musu shi mutum ne wanda yake yana cikin tsoro game da sha'anin su kenan babu wata matsala kakkace wancan wurin ya ci karo da wancan alqur'ani ba a iya masa tafsirul qur'ani bil qur'ani ko at-tafsirul mawdu'i sai an tattaro ayoyin da suke bayani kan mas'ala sannan a tattauna akan su kamar yadda hadisi ma haka in ana so a fahimce shi da kyau za a tattaro hadisan da suke da alaka da mas'ala a fitar da wato fahimta amma idan an ka dauki wani bangare aka bar wani bangare yanzu za a samu matsala shi yasa idan kuka duba musamman Sheikh Nasiruddin Albani a cikin Ahkamul Janaiz za ku ga yana da wani uslubi shi ma irin wannan game da hadisi zai dauko hadisi ya kawo aziyadal ula li fulan aziyadal thaniya aziyadal thalitha aziyadal rabi'a domin duk sai an tattara su gaba ɗaya sannan za a fahimci hadisin da kyau amma in ka dauki wani bangare ka bar wani yanzu za a samu matsala wanda kuma daga cikin abin da ɗaliban ilimi wani lokaci suke wato wasa da shi suna zafin fitar da hukunci saurin fitar da hukunci ba tare da bincike mai yawa ba wanda yana daga cikin abin da ke kawo wa fatawowi a karkace da kuma wato wani lokacin saurin sakin fatawa ba tare da dogon bincike ba yana daga cikin abin da ke afkamu a cikin matsaloli Allah ya muna mai kyau to yan uwa musulmi wannan shi ne abin da malam ya kawo a ƙarshen wannan mas'ala to amma kamar yadda yadda al'ada ta gabata wani lokacin muna dan ƙara bayani a ƙarƙashin aya shine cewa anan da Allah ya ce wa laqad ja'at rusuluna idan muka duba abu amr ibn al-ala ɗaya daga cikin qurra al-ashra yana karantawa rusluna rusluna to kaga shi yana yi sinin sukuni an gane ko to wannan kira'a ce tabbatatta amma abin da ke so in ja hankali zaka iske masu karantawa ba da wannan kira'a ba su ma sukuni suke masinin sai su ce rusuluna rusuluna a'a rusuluna rusuluna la nufarriqu baina ahadin min rusulih rusulih qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan kufuwan ba a cewa kufuwan a wannan kira'a ta hafsi da yake karantawa da wannan da haka dai inda akwai sukuni ayi sukuni inda akwai damma ayi damma kira'a ta Abu Amr ibn al-Ala ita take da sukuni ba sauran kira'a ta jamhur ba wanda zaka iske yan uwa da yawa suna yi masinin sukuni wajen karatun alqur'ani ba tare da wato sun hankalta ba sai abu na gaba iz dakhalu alaihi fa qalu salaman qala salam ina fata an fahimce ni imamu hamza da imamu kisa'i sun karanta qala silmun to da qala salam da ƙala silm in ka ji wata rana an karanta ƙala silmun kaka ce hawa ga wata sabo ƙira'a ce kuku wannan malamin bai iya karatu ba shin ka san ƙira'at kafin ka ce wannan malamin yayi kuskure kaga wannan ita ma wata amsa ce ko wata tambaya ce mai muhimmanci sai abu na gaba abinda zamu ƙara a ciki shine wato a cikin tafsirul qur'ani bil qur'an akwai kalmar da za ta zo amma wajen fassara ta sai annabi aya ɗaya ko biyu ko fiye da ma aya biyu misali nan da Allah ce wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra manzannin mu sun zo ma annabi Ibrahim da bushara da bushara bushara wace bushara ce shine bushara da aka yi masa da da wa basharuhu bi gulamin alim sai ka tattaro ayoyin da suka nuna an yi musu an yi masa bushara da da nan kuma wannan bushara ta annabi wato ishaqa ce ba ta annabi wato annabi Isma'il ba don shi annabi Isma'il an ce halim ba alim ba fa basharnahu bi gulamin halim mu yi masa bushara to wannan bushara ita ba a faɗi yadda aka yi masa wannan bushara ba amma ta ishaq ita ce ta zo a fayyace a cikin alkur'ani sai ka bambanta sai gane kalma ta bushara kenan tana buƙatar tafsiri da wasu ayoyi in akwai su sai kai kokari ka halarto da su don saboda yin tafsirin alkur'ani da alkur'ani domin lafazin ya zo a matsayin an zo da bushara bushara ta mi a'a bushara ta da an gane ko wa basharuhu bi gulamin alim wa mar'atuhu qa'imatun fa basharnaha bi ishaqa sai mun kai mata bushara da ishaq na Allah ya ce shi yayi bushara to alhali kuma can an ce mala'iku suka yi ko ba haka ba wa basharuhu bi gulamin alim to ya an kai hakan ga a'a mala'iku sun yi da umarnin Allah babu wani kuskure a ciki don baka fahimta bane to sai abu na ƙarshe wanda ya kamata mu ƙara saboda lokacin namu ba yawa ne da shi ba shine da an kace wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salaman kenan qalu salaman qala salam Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa yake cewa wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha wato idan akai muku tahiyya gaisuwa fahayyu bi ahsana minha ku yi mafi kyau ku mayar da mafi kyau aw rudduha ko kuma yadda tamkarta kenan idan mutum ya ce ma assalamu alaikum to sai ka ce wa alaikum assalam ko ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh in kuma mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah to baka cewa wa alaikum assalam sai kare ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh idan mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kai abin da ya faɗa kuma nan ba za a yi wucewa bane shi yasa sai ka tsaya daidai nan ina fata ana fahimta ta duk da shi sun ce in an ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka ce wa alaikum domin ya kai karshen irin abin da ake faɗa to amma dai zahirin abin da yake fitowa in mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh duk da yake suna kafa hujja da wani asar cewa wa alaikum ake cewa amma asar kin nan kamar yana da dan alamun rauni tana yiwa wani ya inganta shi ne shi yasa yake cewa abin nan to bayan wannan kuma za ka ga wajen sallama musulmi wani lokaci ana samun kuskure za ka ga mutum za a ci mishi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sai ƙara amin wa alaikum assalam wannan amin kin bai zo cikin nassi ba ba wai kalima ta amin ba sharri ce a anan bata zo cikin nassi ba kamar kalima ce ta sadaqallahu alazim ya zo cikin Qur'ani sadaqallahu alazim qul sadaqallah fattabi'u millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin amma bai zo a cikin nassi ana faɗar wannan a lokacin da aka ƙara karatun alqur'ani ko da kaga wani malami ya ya aikata dalili ake bukata ina fata ana fahimta ta kuma ba ci da su bane a saka ka bari dole tambihin ka ne akai ina fata ana fahimta ta kina in mutu ya karkaratu alqur'ani babu bukatar ya ce sadaqallahu alazim wasu malamai suka ce kai wanda kake saurare in kana son ya tsaya sai ka ce mai hasbuk kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa Abdullah ibn Mas'ud lokacin da ya kira shi ya karanta alqur'ani wasu kuma malamai suka tafi cewa to shi wanda yake karanta alqur'ani in yana son ya tsaya in ya kare karatu shikenan sai ya ce subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wasu kace to ya za a yi mutum ya faɗi wannan ya istighfari bayan ya karanta alqur'ani to ai ba magana banzaye ba tunda kafaratul majlis ne aka ce a'a cikin karanta alqur'ani dan adam yana iya yin kuskure kenan sai ya nemi gafara yana da kyau mu fahimci irin waɗannan mas'aloli to kalma dai ta amin babu ta kuma babu ta'ala ko cikin sallama ko mayar da sallama ba a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ki ita kalima ta ta'ala akwai ta cikin shari'a amma anan babu ta kuma ba a ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ita ma babu ta kuma wajen sallama assalamu alaikum ana iya cewa assalamu alaikum ko a ce salamun alaikum duka da alif da lamun kin ana iya zuwa da shi hatta da in qur'ani da busayar da cewa a ce assalamu alaikum ba cikin qur'ani duka sun zo kissa annabi Musa kissa annabi Isa afwan cikin suratu Maryam wassalamu alayya kissa annabi Yahya da shi da Zakariya wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu ina fata an fahimci kaga ta annabi Isa da yake na magana ne da kansa yake wassalamu da alif wallam kuma yace alayya wancan kuma da yake labari ake bayarwa kan annabi Yahya sai an kace wassalamun kuma an kace alaihi babu alif wallam kuma mala'iku za su ce salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar da haka duk sun tabbata sai dai wajen sallama din nan ba za a ƙara ba kuma wajen sallah to ba bai zo ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taba yin sallama ba tare ba da babu alif wallam ba bai taba cewa salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba a cikin sallah babu bai taba fadar wannan ba shi ko lafazi na ibada shi daga cikin abinda an kai taksisi wanda ba a ruwaituwa da ma'ana don haka anan babu ba a cewa cikin sallama a ce salamun alaikum sai dai kace assalamu alaikum daya ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah وبركاته السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديبة تكين واتو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نا الشيخ ناصر الدين الألباني كغا نوء كان سلما دا سكا ذو دا سكا تبتا دا منزو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو نكر شيشيني تيوا أنت بأحسن منها كما يرد أبو مفي كاو to qalu salaman su mala'iku sun zo da salaman salaman kin nan kaman mansubi na kenan ya zo a matsayin masdar an shahi fi'ili kenan nusallimu salaman to shi kuma qala salam shi ko sai zo da salam kenan shi ko sai zo da wato eh, jumla ismiya su sun kawo fi'ili to shi fi'ili yana nuna faruwa abu shi ko suna jumla ismiya tana nuna eh, eh, abin nan tana nuna tabbatuwa abu kenan antum salam kenan ku kuna cikin aminci kenan sai zama to shi ya mayar musu da abin da an mafi kyawu domin shi ya kawo ismiya ne tabbataccen abu su ko sun yi amfani da fi'ili kenan annabi ibrahima ya yi umarni da abin da Allah ya ce in kana son ka gane wannan sai ka koma cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun kaga da Allah ya kawo inda suke koyi abinda Allah subhanahu wataala ya sabkar na shari'a sai ce ulaika yal'anuhumullah sai ka fi'ili yana la'anta su to kaga nan fi'ili ya kawo amma a gaba sai ce innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in innal ladhina kafaru waɗanda na kafirta wa matu wa hum kuffarun suka mutu suna kafirai to nan sai ce ulaika alaihim la'natullah waɗannan la'ana Allah ta tabbata akan su to kaga da yace yal'anuhum yana nuna abu ne wanda yake na faruwa fi'ili yau da gobe jibi da gata da yake akwai kofar tuba bai ce ta tabbata sai ce yal'anuhumullahu yal'anuhumul la'inu sai ce illal ladina tabu amma da yace innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun waɗanda suka mutu suna kafirai kina an riga an kare condemn to ulaika alaihim la'natullah sai ka jumla ismiya ta tabbata kenan wanda ya nuna abu ya tabbata ba iske da wanda ya aikata abu domin aikata abu ba shi ke nuna abu ya tabbata ba sai zamanto annabi Ibrahim ya yi aiki da wannan ka'ida ta wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha wadda take a cikin suratu wato suratul nisa aya kenan to yan uwa musulmi lokacin mu ya karato ya zo dab da mu kenan nan zamu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara zamu zo mu dora a inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh